نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع سبيلهم باحسان الى يوم الدين bayan haka musulmi yan uwa ina muku gaisuwa da addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh godiya ga ka kuma musamman ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma da kuri wanda a cikin sifar shi da kadarawa shi muka sake samun damar halarta a wannan wuri da karin barka domin ci gaba da tafsirin wani alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata mai girma wata ramadan kuma a yau muna biyu da wata ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wannan kuma shi ne da kusan goma sha tara wanda ke shi miladiyar annabi isa tana shekara ta dubu biyu da ashirin da shida har yau muna nan a cikin suratul ma'ida a jiya mun kwana aya ta biyu a yau insha Allah za mu tashi aya ta uku inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa حرمت عليكم الميتة والدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولعم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوظة والمتردية والنتيحة والنتيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانب لإثم فإن الله فإن الله غفور رحيم الله سبحانه وتعالى يا تيجا ولا بيتي وأبوان يا حرم تأكم جيا منكرا عند الله سبحانه وتعالى كرا زواج المؤمنين يتي يا مؤمنين وكما يا قوة الإيمان uhillat lakum bahimatul an'am an halatta muku dabbobi na ni'ima illa ma yutla alaikum sai dai abinda za a karanta muku na haramci wanda ya shafi wani sashi na wa'annan dabbobi a cikin wani hali wanda suka samu kansa a ciki to saboda haka a yau za mu ci gaba da karanta ababen da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mu dangance da abin da ya shafi wancan hukunci da ya najiya bisa kan cewa an halatta mu baki ɗayan su sai abin da ake karanta mu halalin haramci to haramcin ne yau za mu shiga insha Allah na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce hurrimat alaykum almaytatu an haramta musai akan ku menene mushi dukkan abin da ya mutu da karan kanshi bayan kashi aka shi ne abinda ake cewa musai ko kuma ake ce mishi mushi shi yasa malamai suke cewa almaitatu ma mata min alhaiwani hatfa an fi'i dukkan dabbar da ta mutu da kanta bayan ka ta aka yi ba kenan mutuwa ta zo mata ba tare da wani ya yi umarni da wani abu wanda yake na yanka ya yanka ta ba za mu ganin insha Allah hukunce-hukuncen yanka a yau insha Allah wani yanka ne wanda yake na halaka wani yanka ne wanda ba na yake ma na halaka idan ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ce an haramta musa a kanmu malamai suka ce abin da ya sa ko kuma hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta mu cin musa suka ce lima fi min ad-dami al-muhtaqin saboda abin da ke da kwai na jini wanda ya tattaru a cikin jikin wannan dabba ba tare da yayin ta ba wannan jinin wanda ya kumi wanda ya kwanci a cikin jikin wannan dabba wadda ta mutu tabbas a likitance yana cutar da jikin ɗan adam kuma kai da kanka in aka nuna maka nama wanda na dabba wanda aka yanka da nama na dabba wanda ba a yanka ba kai da kanka kana gane wa kana gane cewa wannan bai yi kama da nama ba wanda kuka saba ci na tsakani da Allah kai da kanka kana ji ga jikinka cewa ba haka me yasa saboda yanka yana tsarkake dabba yanka yana sa jini ya hita kuma ya sa naman dabbar da aka yanka ya saurin bushewa in abin a sa shi ga rana ne ya bushe yanka yake taimaka bisa kan wannan ya sa jini ya kwarare ya kasance wannan dabba ta tsarkaka ana iya cin naman ta ba tare da matsala to saboda haka wannan shine dalilin da yasa illa iyaka akwai wasu dabbobi guda biyu wanda Allah subhanahu wata'ala ya halatta mu cin su ba tare da an yanka na ɗai shine kihi kihi ba sai an yanka shi ba hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa uhillat lana maitatani wa damani an halatta mu musai guda biyu da kuma jini guda biyu fa amal maitatani amma musan nan guda biyu menene annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fal jarar shine fara wal hud da kihi kihi ba a yanka shi me yasa ba a yanka kihi shi kuma kihi a karan kanshi kuma yana da aya su mutum inda Allah subhanahu wa ta'ala ke ta uhilla lakum sayrul bahri wa ta'amuhu sayrul bahri nan ibnu abbas da yazo sai ya ce abinda ake nihi da sayrul bahri yana nihin ma ukhidha hayyan dukkan abinda aka hitar daga cikin teku a raye to shine sayruhu abinda ka kawo a raye in kihi ne in ma ne ka kawo a raye to shine sai da din nan a cikin magana Allah subhanahu wataala wa ta'amuhu ta'amuhu na wannan ibnu abbas ya fassara shi da cewa ma ukhida maitan abinda aka ciro daga cikin teku alhali yana matace kenan kaga kihi da sauran dukkan dabbobin da ke da kwai a cikin ruwa sun samu shiga a cikin wannan aya da ta ce wahilla lakum sayrul bahri wa ta'am kenan nan yana nufin cewa dabbobin ruwa ba sai an yanka su ba iri da ake dabba ake yanka dabbobi wa suke ba na cikin ruwa ba na sarari ita kuma fara muka ce wancan hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya halatta ta shi yasa ba ganin an yanke fara haka ne to so daga wannan su ne abubuwa guda biyu waɗanda suka hita daga cikin wancan hukunci na almaita addamu shi ne na biyu jini wani irin jini a nan malaman tafsiri suke cewa abinda ake ne da jini na ana ne addamul masfuwa jini wanda yake kwaran yawa bayan an yanka dabba ko kuma tana da rantama a yanka ta jini ya zuba wannan jinin na dabbar da aka yanka da dabbar da ma ba a yanka ba duka shi ma ya haramta wannan kuma wata aya tana ƙara tabbatar da shi cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa kullu ajru fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha addaman masfuhu nan kamar yadda na ambata da su shine malamai suke cewa shine jini wanda ake hitarwa daga dabba lokacin da ake yanka ta ko kuma lokacin da ake yanka wata jijiya ta ta saboda haka wannan jinin haramun ne a tattara shi a ce a dafa shi ko kuma a soya shi a ci shi mutanen jahiliya suna yin irin wannan saboda haka musulunci da ya zo ya hana su wannan kinan jinin dabba ko wanda aka farauto jini yana zuba bata ina mutuwa ba ka tarare ka ce ka yi wani abu da shi ko kuma jinin dabbar da aka yanka kana kallo saboda jini idan aka soya shi ko kuma aka dafa shi yana kuma kamar anta irin mutane mayu irin wannan mayun nama yana burge su mun mun kasance cikin musulunci ne shekara da shekaru abin mu san wannan abin ba amma in ka ta wajen anna za ka samu irin wannan abin suna yi tsannin kwalaman naman ne saboda ko ina akwai irin nau'in abin da suke bukata yanzu ka shiga najeriya kana yin kudin nan za ka samun cewa su ko heɗe mara goba sai in aka yanka shi ba a hida haka na ake gashe shi an yanko maka nama za a garin da fata shiga jikin shi kai wanda ka taho daga nan yankin arewa da yankin kudancin Nijar sai ka ɗora ganin cewa abin kama a kuka hamta cikin shi an ebo maka tsokar nama amma kuma tare da fatar ta ragon ko kuma ta akwai ga jikinta wai gani suke idan aka hidda wannan fatar kamar an rage yawan nama ka diba ga gani ko mutum ya ɗauki fata ta saniya ya gasa ko kuma ya dafa ya ɗora ci kaga ana saida ta ganda haka za ka gani me ke kawo wannan abin ƙarancin nama to saboda haka su ma saboda ƙarancin nama mutanen jahiliya sun kasance komi ma ci suke kaga akwai wanda suke cin hatta da muka ce ita fata ko to akwai masu cin hatta da jinin to masu cin jinin ne su ne aka ce nan jinin ya haramta mun gane ko to saboda haka kenan dukkan abin da aka cirata daga dabba tana raye shi ma musai isa nan sallallahu alaihi wasallam ma qati'a min al-bahimati wa hiya hayyatun fa hiya mayyitun da abin da aka cira daga dabba tana raye to musai ne wannan idan kaga jinin da za a iba ga dabba tana raye a ce a dafa ko a gasa ko a yi wani abu ko a yi wani magani da shi kina ya kasance musai ne shi ma abu na uku wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hidda daga cikin ababen da ya haramta mu daga cikin waccan aya da ta yi umumi ta yi gama gari ta gama komi da komi daga cikin dabbobin ni'ima Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa lahmul khinzir da nama na alade alade dai kowa san ko menene amma malaman tafsiri sai suke cewa me yasa aka ce wa lahmul khinzir da naman alade shin yana nufin kitsan shi halatta ko ko jinin shi ya halatta shi ma ko ko mi ake nihi sai aka ce abin da yasa Allah subhanahu wataala yace da nama alhanzir saboda mafi girman abin da zaka ci a dabba idan kai ka san menene ba naman ne kake biya ba to wannan naman shine aka ce ya haramta kenan in aka ce maka nama ya haramta kenan ba ka tambaye mu ya jinin ko ba za ka tambaye mu ya kam a iya babbakewa a yi mulku da shi kaga ba ka zo mu da wannan magana to shi yasa aka kawo da naman saboda shi naman saboda shi ne mafi girma a cikin jikin wannan dabba imam al-qurtubi a cikin tafsirin shi da yazo nan sai ya ce babu wani sabani tsakanin malamai wajen haramta al-hanzir al-hanzir haramun alade haramun mun gane ko sannan wurare daban-daban haramcin shi ya zo duraren da Allah subhanahu wata'ala ya ambata nama wanda ya haramta to sai ya ambata alhanzir din cikin suratul baqara yazo ma harrama alaykumul maytata wad dama wal lahmal khinzir wama uhilla bihi li ghayrillah suratul an'am haramcin shi yazo ita ce ayar da mun karanta da su qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin kaga nan ma yazo to menene hikima wanda ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta nama alhanzir akwai hikima ko kuma shari'o'in Allah subhanahu wata'ala sun kasu kashi biyu akwai wa'anda ake iya gane hikima ga hili akwai wa'anda baka san hikima da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya yi su wasu lokuta kuma sai kasance a zamanin da alkur'ani ya sauka mutanen wannan zamanin ba su san hikima da ta sa Allah subhanahu wata'ala ya hana amma mu zamaninmu da ilimi ya yi yalwa sai ka ga masu ilimi sun gaya maka irin matsalar da ke tattare da wannan abu kai kuma idan ka tuna da cewa Allah subhanahu wata'ala dama ya riga ya haramta wannan abu sai ka gano hikima to saboda haka daga cikin hikimar da ta sa aka haramta shi alhanzir aka ce akwai yawan tsutsa a cikin naman shi me yasa kuma ke da yawan tsutsa saboda shi yana yawan cin abubuwan da ke kazamta ne sannan kuma cin naman shi yana sa mutum ya dura kamuwa da cutar samun irin wannan tsutsa a cikin jikin shi wanda wannan tsutsa tana kashi tana kisa mun gane ko sannan banda wannan duk mai cin naman alhanzir naman alade bai da kishi kishi yana hita kwata kwata daga cikin zuciyar shi shi kuma addinin musulunci ya tabbatar mu da cewa duk namijin da baya da kishi bai shiga aljanna addayuf la yadkhulul janna duk namijin da bai kishin matarsa ba ya shiga aljanna to kaga kenan abinda zai kai ga wannan abun dole ya kasance haramun duk abinda cin shi zai hana kai kasance daga samu kamewa haka kuma kamewa duk mai cin alhanzir bai da kamewa bai iya kame kanshi daga sha'awar kanshi ka kalli turawa yadda suke ka kalli irin yadda suka kasance babu kamewa ko kaka ba kunya ba tsoron Allah gare su sannan kuma babu kishi rishin kishinsa ya kai matuƙa ya wuce iyaka domin ki kawo wannan abin daga cikin abin da ke kawo shi akwai cin nama na alade Allah ya kiyaye domin kuma da muka mai da yanzu naman kaji shi da abincin mu kodon lokaci malamai masu hikima suna cewa abin da kuke yawan ci kuna ɗauka irin halayen su irin dabbar da kuke ci kuna ɗauka halayen ta yanzu mutanen mu suna yawan cin naman kaza kenan wace irin ɗabi'a za ta yi yawa cikin mu sai a tsaya a samu sociolog su diba su gani menene muka yawanci sannan kuma wace irin ɗabi'u ne wani irin ɗabi'u ne irin na kaza wanda muke da yanzu shin muna da butulci shin muna da rashin zuciya ana cewa kaza ba ta da zuciya ko to shin muna da rashin zuciya ko ko ba mu da shin muna ɗaukar nauyin iyalinmu irin yadda zakara ke wato da kama kaza shi muna yi haka rukuku ba bi to duk ne wannan aiki ne wanda yake na sociolog su yi bincike su ga wani irin halaye mu kuma muka ɗauka daga gare su alhamdulillah dai ita dai kaza halakci mun gane ko Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata abu na hudu yace wa ma uhilla li ghairi llahi bi dukkan abin da aka yanka shi ba da sunan Allah ba da sunan wani Allah aka yanka shi wannan abin shi ma ya haramta shi yasa ba kowane nama za ka ci ba idan ka ta ƙasar wani ba kowane za ka ci sai naman da ka tabbatar da cewa an ambaci sunan Allah a kan shi kuma wane ne ke ambata sunan Allah a kan nama musulmi ne da kuma ahalul kita ko kirista ko ba yahudi za mu gani nan gaba insha Allah yana daga cikin naman da aka halatta mu nama na yanka na ahalul kitab ko kirista ko ba yahudi mun gane ko Allah subhanahu wataala ci gaba da ambata cewa wal munkhaliqatu haka da dabba wanda aka shaki ya cika da dabbar da aka shaki dabba idan aka shaki ta ta mutu ba tare da an yanka ba to wannan dabba ita ce ake ce ma al munkhaliqatu kinan duk dabbar da ta mutu a shake ba tare da an yanka ta ba to wannan dabba ita ma ta haramta me yasa Allah subhanahu wataala ya haramta ta saboda mutanen jahiliya sun kasance suna kama dabba su shake ta har ta mutu in ta mutu sai su su iya yankawa su iya yin sha'anin su da ita kadiba zalunci da Allah zalunci irin na mutanen jahiliya ka kama dabba ka shake ta har ta mutu wai ka yanka ba ka yankawa ka shake har ta mutu sannan sai ka zo ka ka yanka naman to ina wakar da ka yanka naman da ita maimakon ka yanka sai ka ƙi wal mawqudatu al mawqudatu ita ce dukkan dabba wadda aka jefa da wani dutsi ko kuma wani abu mai nauyi ta faɗi ta mutu kaga an yanka ba a yanka ba to ita ma ta haramta wal mutaraddiyatu haka wal mutaraddiyatu ita al mutaraddiyatu ita ce dabba wadda za ta gangarawa daga sama ta faɗo kasa akwai dabbobi wanda suke hawan ice ko to idan ta faɗo ba tare da an yanka ba ta mutu ta haramta idan dabba ko kuma akuya ta hau itashi yanzu hawa ɗaya ko hawa biyu sai ta faɗo ta mutu ba tare da an yanka ba musa ce ita ma wannan tsihatu haka dukkan dabbar da wata dabba ta soke ta da ƙaho har ta mutu ita ma haramun ce sannan wa ma akala sab'u dukkan dabbar da wata na wani nama na daji ya kai hari gare ta ya ci wani bangare ta kubuce ta tsere kuma ta mutu kaga ba ku same ta ba lokacin da aka zabce ta ko zaki ne ya zabci barewa amma ta samu damar kubucewa tana gudu tana gudu shi ne ya ebe ta ta faɗi ta mutu yanzu ita wannan dabbar da ta mutu kayan a yanka ta halatta a'a ba ta halatta to amma idan kuka tar da wannan dabba fa da sauran ranta kuka yi da yanke ta ta halatta to shi ne za mu gani illa ma da kaito sai dai abin da kuka riske shi da rai kuka yanki mun gane ko kenan wannan shi asabu nan wurin ana nihin dukkan wani abu wanda ke da zagogi irin zaki irin damasa irin kyalkeci irin kare irin kura da sauransu mun gane ko me yasa Allah subhanahu wata'ala yayi wannan bayanin anan ciki qatada yake cewa a cikin jahiliya mutane sun kasance idan dabbar dashi ta zabtar wata dabba wadda ta halatta a ci ta raga ko kuma waccan dabba ta tsere mun gane sannan ta mutu to suna cin dabba suna yanka ta ko suna iya ida ya ita su can to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yace kenan anan dukkan abin da wani naman daji ya ci kuma ya kubuce ya tsere baka samu kuka yanka ba ya mutu da kenan wannan yana daga cikin abin da ya haramta illa ma zakaitu sai dai abin da kuka yanka kenan kuka same shi da rai kuka yanka imam al-qurtubi da yazo nan sai ya ce illa ma tahartumuhu bil dhabh sai abin da kuka tsarkake shi da yanka mun gane ko to wai yanka da ake cewa menene yanka mun san yanka ai ko shi yanka shine yanke wuyan dabba wadda ake bukata a cinamanta idan aka zo aka yanka wuyan wannan dabba abu nawa ne ake son a yanki za mu gani ko kuma menene sharɗan yanka ya kasance yanka ne na musulunci sharɗan da yanka ke cika ya kasance na musulunci shine na ɗaya mai yankan ya kasance musulmi ne ko kuma ahlul kitabi shi dai musulmi ai kaga zahiri ne ko shi yankan shi yana ciwa to amma idan mace ta yanka ko makahon musulmi ya yanka menene hukuncin wannan yanka mace na iya yanka akuya ha tana iya yanka kaza kuma a ci to hadisi ya tabbata da Ka'ab bin Malik cewa wata mace wata yarinya ta kasance tana yin kiwo sai wata dabba ta kasa sai wannan yarinya mai kyau ta samu wani dutse mai kai ta yanke wannan dabba akuya ce a watar waya imam bukhari ya rawaito wannan hadisi yanzu sai aka zo da naman wajen annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce ana cin naman yankan mace manzo Allah ya ce kawai a ci idan kaga in mace ta yanka a cikin gida baya da matsala mun gane ko haka watar waya ta zo muttafaqun alaihi hadisi ne mutafakun alaihi cewa shi kabu dan maliki da ya bada wancan ko kuma da makaranta waccan ruwayar tashi bai washi je ta kasance tana yin wannan kiwon kuma ɗaya daga cikin awakin da ake yi mishi kiwo ne wannan matsala ta same ta kasa kuma bai washi je ta yanke wannan akuya kaga ke nan wurin ya hito ga fili kenan al'usaimin da ya zo ƙarshen wannan hadisi sai ce idan ka kalli wannan hadisi akwai kusan hikima guda bakwai a cikin shi wannan hadisi na cewa wata baiwa ta yanke akuya da dutse zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tina ma halakan mun gane ko yace abu na farko hikima ta farko ita ce wannan hadisin ya nuna mu cewa yanka mace ya halatta idan daga ka samu wani cikin lungu ya ci maka in mace tana yanka dabbobi to wahala haihuwa za ta yi wani ta zojen haihuwa mutuwa za ta yi haka ake cewa haddi ba da gani mutane ku zo ku ta tsara abubuwa cikin ƙwararren ku tsoratar da mutane haka kawai na biyu ya halatta a ci yanka na baiwa kaga ita mace ce kun baiwa kenan wani musulmi na iya zuwa ce to in bawa ya yankawa to baiwa mace ma ta yi bale bawa ne haka ne ko na uku wannan hadisin yana nuna cewa yankan mace wadda ke cikin jinin al'ada tana haila shi ma ya halatta me yasa yanzu ga ganin ku me yasa wannan hadisi yake nuna haka me yasa saboda lokacin da aka zo aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wata baiwa ta yanka akwai a ga tsanan shin a ci ko ba za a ci ba kai tsaye cewa ya a ci ko ya tambaya ya ce tana cikin halin tsarki ne ko tana cikin halin al'ada ya yi wannan tambayar to tun da bai wannan tambayar kai kakan mu ita kinan hadisin yana nuna cewa yankan mace wata ke cikin halin al'ada ma ya halatta sannan na hudu ya ce wannan hadisin yana tabbatar mu da cewa ana iya yanka da dutse in ya kasance dutsen yana da kai da za a iya yanka da shi hikima ta biyar ya halatta dukkan dabbar da aka ga cewa tana dabra da mutuwa ta kusa mutuwa a ceci naman dabba ta hanyar yanka shi kaga ita da ta yanka dabba ta tambayi mai gidanta cewa a yanka ba ya kusa amma aka bar ta haka nan asara ce za a yi mun gane ko na shidda ana iya yanka abu ba tare da izinin mai shi ba hikima ta bakwai ana halatta ma wanda ba shi ke mallakin abu ya yanka abu saboda jin tsoron asara wannan abu kisa idan dabba ka ta kasa aka zo aka yanke ba ka zo aka ta mutane hada wannan hadisi duka ya goge wannan abu illa ya kasi in ka tabbatar da cewa bakin ciki ne kawai san kawai ana samun masu irin wannan bakin ciki ka zo ka tabbatar da dabba kan wadda take ita ce uwar garki ita ya uku uku take yi kawai sai ka zo ka tara gida an yanke ta ce wai kasa ta kai kuma ka bar ta lahiya lau kenan sai in ka tabbatar da akwai zalunci cikin abin saboda ka san mutane ba a buɗa musu irin wannan hanyar ka iya tara raƙominka a yanke shi ko kuma an soke shi aka sani ka a soke ta a ce kawai ai mun ga alamun cewa za ta kasa hannu mun gane ke samu wannan zamanin tunda akwai dai veterinary ba ka za ka yanke mutum dabba haka kawai in dai ba ka tabbatar da cewa ba za ta mutuwa ana aikata likitan dabbobi to shi kuma ahlul kitab abin da ya halatta yankan shi shine fada Allah subhanahu wataala da yace al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum Allah subhanahu wataala yace a yau an halatta muku dukkan wasu abubuwa wanda suke dadada yanka shine ta'amuna yankan wa'anda aka ba su littafi ya halatta a gare ku sannan kuma kuma yankan ku ya halatta gare su idan na wurin sai dai ka yi haƙuri ba ka ce a kai ba ka ce yankan kirsa a ba ka da hujja kuma a nan kashin da ake kawa a da kai na turai bisa kan wannan ayar malamai suke yin hukunci bisa kan halaccin cinsu da ƙin cinsu dabba da aka baro kanta turai aka zo aka muku ita nan wurin ban sani yanzu ko ana samun su har yanzu akwai su ana samun har yanzu amma dai gaskiya sun rage sosai gada kuma tauri ke gare su naman suna tauri sosai kai na mara da gaskiya yi su tafshi kuma yi su daɗin nama gaskiya to an yi ta kumumuwa game da su shekarun baya a ce ana sa musu abin da ke kwansarban gawa shi yasa ba su lalacewa kaza kaza kaza wani abuwan da ya sa mutane suka ɗanɗane su da sauransu amma yanzu kai akan amana ta ilimi idan aka tambaye ka menene hukuncin cinsu abin da za ka cewa shi ne masu yanka su masana'antar da ke yankawa kiristoci ne ke yankawa ko yahudawa ne ko ku musulmi in kirista ne suke yankawa to ya halatta da wannan aya in yahudawa ne ya halatta da wannan aya in musulmi ne uwa uba an gane shi yasa kake ganin irin nama wanda ake konsarbe a sa shi cikin kwalba ko kuma a sanya shi cikin gwangwani sai kamfanonin suna rubuta halal halal suke rubuta kenan ko da za gano wannan kalma ta halal ko da baka yi karatu ba ka yi gane halak in ka ga rubutu irin na muhammadiya to hankalinka na kwanta hankalinka na kwanta ba da da yanzu muka koma ba mu girmama larabci ba amma a da wasa ma in yara suna yi in sai ga takarda mai rubutu na larabci to wannan wasa sai an tsaye da ta a ɗauki wannan takarda a samu nuhiya a zata sannan a ci gaba da ki kisa wasu jarbawai da muke samu hada wasa da ambatan Allah da muke takardun Qur'ani yanzu ko ina ga sunan wannan ba ruwanmu cikin makaranta idan aka ce takardarka ta alkur'ani ta cire wajen malam ake kai ta haka nan ne ko ba haka nan bane ba wajen malam ake kai shi ya san yadda za ya da wannan takarda amma yanzu ba takardar qur'ani ba an mamaki gane ka ganta cikin shara ba an mamaki bane benci to yanzu irin wa'annan nawa ke da kwa cikin shara ke kaga suna da yawa duka wannan tsoron da muke ji duka ya haita daga cikin zukatan mutane da kaɗan kaɗan ban sani ba yawa ne muka ƙara yi ko ko ragewa ne tsoron Allah me yayi Allahu a'lam to saboda haka suke kake ganin suke rubuta halal gare shi kenan idan ya kasance dabbobin ko kuma su wannan kajin sun hito daga kasar da kai ka san da cewa ba kasa ce ta kahira ta kiristoci ba kuma ba kasa ce kasa ce ta yahudawa ba to ka nisanci wannan abin shine mahi kyawu ka nisance shi shine mahi kyawu saboda baka san kowa ne ne yayi ba illa iyaka za ka samu kamar da na ambata da cewa bisa kan bayan abin ana yin bayani bisa kan naman da ke da kuma cikin wannan abu wasu na gana gayin har yadda masu kai suka yanka yana idan kaga ya shiga a cikin haramcin wannan aya sai ka bari in kuma yana cikin halaccinta sai ka yi aiki da shi mun gane ko kenan wannan aya kuma tana nuna muku cewa duk mutumin da ba ahlul kitabi ba cin yankan shi haramun ne mutum da ba a ahlul kitab kenan ya haramta ka ci yankan shi ba a ci yankan shi mun gane ko kenan mun ga sharadi na farko na yanka me yanka ya kasance musulmi ne ko kuma ya kasance kirista ne ko bai yahudi inda za a ci sharadi na biyu shine me yanka ya kasance mai hankali ne ba ma hukunci bane ba me yasa saboda wajen yankan ai ana son mutum yayi niyya ko za ka yankawa dan Allah ne za ka yi قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين حيا كنك نألني فصل لربك وانحر kenan suka ma da za ka yi tara kumi ka soke rakumi shi ma don mene ne ka yi shi don Allah ka yi shi ko to saboda haka shi yanzu wanda bai da hankali shi idan ruwan shi da an yi don Allah ko ba idan Allah ba kenan suka zo ka tarra rago mahaukaci ya yanke shi yana ciwa mahaukacin waya bismillah ko musulman mahaukaci ne ya halatta ka ce bai halatta ka ce ba saboda mi saboda wannan sharɗin na hankali shi bai da hankali mun gane ko kenan dukkan mutumin da ke mahaukaci ko kuma mutumin da ya yi maye ya sha giya shi ya yi maye ya samu wata akuya ta gidansa ya yanki to sai an tambaya an shi shin a cikin wani hali ne yana farke abin koko yana cikin wancan abin haka ɗan yaro ɗan ƙarami wanda bai iya da bambance al'amurra ba shi ma yankan shi kenan bai halatta ba mun gane ko sharaɗi na uku shine abin da za ka yin yanka da shi ya kasance mai kai ne Allah subhanahu wa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay lalle Allah ya wajabta kyautatawa akan dukkan komai fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla in za ku kashewa ku kyautata kisan wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhabha in za ku yin yanka ku kyautata yanka to ya za a kyautata yanka a yi yanka mai kyau annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce wani yuhidda ahadukum shafarata dayan ku ya koda abin da zai yin yanka da shi wani yurih da bi hatahu dan ya hutar da abin da za ya yanka mu ne muke buƙatar in za ka yanka rago sai ka gyagir gyagir gyagir gyagir gyagir haka kai wajen gyagir gyagir so goma sannan za ka kawo ga jinin shi kasashen laraba da kasashen tura da suke aiki da wannan hadisi sau da kawa yanka guda ne ake yayanke komi wukar da ka aza ka kyat haka ka gama da komi kenan wukar kai hinta ya kai hireza shi sa ana yin yanka da kuke gana ana yi na naman layyan na ana ɗaukar hoto ana aika ma larabawa ko ana aika ma turawa babban abin da ke ba su mamaki shi ne wai yaya wukaken masu ke mu duka ba ta da kai wukar da kai aiki ne ta mahi kai cikin maraɗi shi gare shi ba ta da kai me yasa saboda annabi sallallahu alaihi ya ce ka koda wukarka wannan duk kudar da ramzawan ba suke ka ba irin wannan wukar na mai lankwasa ta bari mishi wai wannan wukar ba ta da kai gare shi shi yasa da san aiko hoton nasu su azaha guda ne kawai za a da an yi haka shi kenan an gama saboda ka ana son ka koda abin yankan nan naka mun gane ko abin yankan nan yana aika kasance a ƙarhe ne kenan wuka ta ƙarhe yana aika kasance dutse ne mai kai yana aika kasancewa icce ne wanda ke mai kai to wasu malamai suka ce idan kai yanka da abin da bai da kai to wannan yankan bai yi ba duk wani abin da kai yanka da shi inda bai da kai to bai halitta ba. saboda ka ba abin wahala jinin ya tattaru sannan ka samu ka ka gama da shi mun gane ko kenan in ka shaƙe dan ba kamar da magani can baya kaga shaƙewa ne ta kai har ta mutu ko ka ce yanka da a na yanke muku ita ga ta nan ta mutu ba mutuwa ake so ba ita jinin ake so in ka sa igiya ka shaƙi ko kuma ka sa hannu ka shaƙi duka ɗaya mun gane ko sharɗi na hudu shine ya kasance abinda ka yanka nan ya kasance jini ya kwaranyo lokacin da ka yanka mun gane ko kenan hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ma an harada duk abinda zai iya sa jini na dabba ya kwaranyo kenan a yanke wayanta da shi to ya halatta a yanka da shi amma kuma wani hadisi yace sai dai abubuwa guda biyu su ba a yanka da su haƙori da aka yi hu akwai bokayen da da haƙori suke yanka na kallo ko ga film za gana an kawo zakara ba a sa wuka an aka sa wuka shi aljanin ba ya su eh maciyaci wa kai maciyaci bai su saboda shi duk abin da za a sa'a ma Allah a ita ne daga cikin al'ada shi ake su kuma su kan kan mutanen mu in ba haka aka yi musu ba ba sai da bokan bokan yanzu boka in ba ya gaya maka wani abu wanda ka tabbatar da cewa ba a iya samun shi ya ce maka to idan za a wanga ba sai an samu kwankada kan yanzu a zai samu ka kwankada yanzu wajen yan gayen ga aka kwankada ha a sai ce to eh gaskiya wannan yana yi sai ce maka a idan ba za ka iya samu kwankada ba ka kawo kuɗin akwai aljanan da zai samu shi dama mu aljanu muke ba sa kaga shi kenan dole ka yarda eh kwai na kada ka diba kwan kada alhamdulillah to in ba ka gaya musu irin haka nan ba sai Allah a ce maka a samu saniya faratas wanda ba ta dashe ko guda faratas yake so kai yanzu tsakanin Allah ka tai kara ka gani attanin da da da juma'a sai ka jira kusan guda takwas ba ga fara dabba ba ta komi akan ta ba amma sai ce maka a samu irin wannan kai da ba ka iya gano yadda da kace a gidan nan to ba a yanka da akai hu kace ai kai kana da dogo akai ha saboda haka kana iya yanki dan ta lutsa da ita shikenan da ka san dan ta lutsa kana iya yanki shi da abin nan ko ba ko kuma kana iya kama wayan ka tsaga ka kama kayan ka ne to shi ma bai halatta ba mun gane ko sannan kuma malamai suka ce tunda dai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga amfani da akaihu ko kuma amfani da haƙori to babu bambanci tsakanin suna ga jikin mutum ko kuma suna wajen jikin mutum kenan baka dauko akwai wa tsohuwa wadda ka yanke ga jikinka irin mutane masu wurin dogo akai wa kace to ta isa a yanka ta tabana da ita sai ka dauko akai wa tunda ba ga jikin mutum take ba kai da ita bai halatta ba shi haka ba ka ɗauko wani haure wanda ba ga jikin mutum yake baka ce bari ka iya yanka da shi yanzu ka ɗauki haure na na dabbobi da ake yin marku da shi ai kana gana ana haida ɗan abin hauren ko to ka ɗauka shi ka yanka ɗan talutsa da shi bai halatta ba shi duk da in ka kalla yana da kai ai to bai halatta kai haka nan mun gane ko sharaɗi na hudu shine yanka ya kasance ya yanke wasu hanyoyi guda hudu da ke da koga wuyan dabba hanya ta farko ita ce ake ce alhukum in aka ce alhukum ana nihin inda iska ke bi kaga nan ga wuyan gana mu akwai wurin da iska ke bi akwai wurin da ruwa da abinci suke bi to wurin da iska ke bi shi ne ake ce ma alhukum kalla idan balagat alhukum idan ne Allah ya tabbatar mu da cewa ran mutum ta hulku take ta mun gane ko akwai abin da aka ce ma almari shine wurin da abinci da ruwa suke mi suna wucewa tiyan da suke mi suna wuce har cikin jikin mutum kenan kaga akwai tiyan iska daban haka nan yanka na baka dora ganin irin wannan abin ka dauko huhu da yan cikin ta za ganin ga inda iska yake shigowa ga kuma inda abinci ke bi yana wucewa wanda zai kawo ga tunbi to sai jijiya guda biyu wanda ake ce musu alwujdan jijiyoyin nan guda biyu su kuma su ne suke kewaye da wannan wuya da wannan hanya ta ruwa da abinci da hanyar iska kuma su ne wa'anda idan mutum ran shi ya ɓace yana faɗa za a ganin suna hitawa nan wajen kasan wani nashi ma ga hili suke wanga abubuwan irin ka ya ɓace kana faɗan nan to suna ɗan mimmiƙewa haka wani kuma ran shi bai ɓace ba kana ganin irin wannan jijiya tana hitawa daga nan to wannan jijiya ita ce ake ce ma wujda guda bici to aka zo wajen yanka sai an yanke hanyar ruwa a yanke hanyar iska sannan a yanke wa'annan jojin in ka yanke wa'annan guda biyu hanyoyin na can abincin da hanyoyin na shiga iskar in ka raga wa'ancan jijiyoyin guda biyu akwai barazana ya iya tashi shi ke sa wani sai ga siya mata shi ya ruga da gudu ya koci ya yi ita ya sanar sai ga yawa tunda ko riga kun yanke abin nan to amma ana son ka yanke wa annan abubuwan duka baki ne illa ya kai malamai sun yi sabani bisa kan cewa shin duka ne ya halatta ya wajabta a yanke ko ko in ka yanke wani bangare ya isa wasu ka ce in ka yanke guda biyu ya isa wasu ka ce sai ka kai uku din wasu ka ce a'a dole sai hudun ka yanke guda hudun duka baki ne sharfi na shida shine a ambaci sunan Allah akan dabbar da za a yanka sai a ambaci sunan Allah me yasa wanda suka ce dole ne sai an ambaci sunan Allah aya ke gare su suka ce Allah subhanahu wataala ya ce wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi innahu lafisq wa innahu lafisq kakku ci abinda ba ambaci sunan Allah akan shi ba ku sani lalle fasikanci sai suka ce to kaga wanga aya tana nuna cewa da musulmi da ahalul kitabi duk wanda ya yanka bai ambaci sunan Allah ba kina yankan shi bai ba kuma suka ƙara kawo wani hadisi wanda muttafaqun alaihi ne suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci hadisin da muka ambata ɗazu cewa ma an haradam da abin da ya kwaran yadda jini wa zuki rasulullahi alaihi kuma aka ambaci sunan Allah akan shi fakul to kaci kaga sharadi nawa aka ambata nan sharadi biyu sai an yanka kuma sannan sai an ambaci sunan Allah a kai. Mun gane ko? Wasu malamai sai suka tai akan cewa a'a in aka ce haka nan mutum na iya mancewa ba da ambaci sunan Allah ba wajen yanka. Dan adam da kake ganin shi akwai mantuwa. Kuma nan duk wanda ya taba yanka daga cikin ku da wahala a ce an samu wani bai taba mancewa ba. Haka nan ne ana mancewa. Sai suka ce a'a hiya wajiba cewa bismillahi wajibi ne fi halatin zikir a cikin halin tunawa a banban da halin mantuwa in kana a tuna ne aka baka wuka aka ce ka yanka wajibi ne sai ka ce bismillahi in ko haka riga ka yanka sai ka tuna to ya kenan yankan ka yayi suka ce abin da yasa suka ce yanka yayi ko da ka mance baka ce bismillahi ba suka ce magana annabi sallallahu alaihi wasallam da yace inna allaha wada an ummati al-khata wan nisyan wa mastukrihu alayhi Allah ya dauke ma al'ummata kuskure in kai kuskure ba ka da laifi in kai mantuwa ba ka da laifi in aka tilasta ka akan aikata abu ba da ranka na so ba ba ka da laifi shin mancewa kai bismillah wajen yanka ana iya mantuwa ko ba za a iya mantuwa ba ana iya to mantuwa an ce an ɗauke mu ta kaso ka ce mu kuma dole yanzu wannan nama tsakani da Allah a ce ka yadda wannan kaza duk da wani na cewa ba mamaki a dafa kaza a yada akwai wani mai wannan inke lokacin da muna sauran radio ban sani ba yanzu ko da ran shi mutunan ba shi inke shi ba mamaki a dafa kaza a yada haka yake cewa in ana zaɓi sanka ana gayan sunan shi ko ina yake ba tana ya sai wani ke ce mashi in tana da guba ana yanka a dafa kuma a yada in ka gano tana da guba ciki to kaga aya ko wahala a ce kayan ka kashi guda takwas kuma duka mance baka yi bismillah ba a ce duka ka zama da cikin kwalbatin kowa gidan kaga abu aya yawa to kuma wanga hadisin akwai aya kuma wadda take tabbatar da shi rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana haka ne to kenan in dai har Allah ya rige mu cewa duk abin da muka mance Allah bai kama mu da zahi shi kenan shi ma wanga yana shiga ciki to kuma wannan mazhaba ita ce mazhaba ta malikiya ita ce mazhaba ta Abu Hanifa ita ce mazhaba kuma shahararra ta Ahmad bin Hanbal kenan cikin a'imman nan guda hudu a'imma uku sun tafi akan wannan mun gane ko shi kuma Imam Shafi'i shine wa ambata ba ko shi kuma ya tafi akan cewa ita bismillah nan sunna ce kawai kenan dan kamance ta ba a ciyayen kaya baci mun gane ko shi kuma wani hadisi ke gare shi sai dai malamai sun ce bai inganta ba hadisin cewa dhabihatul muslimu halalun wa in lam yadhkur isma Allah yankan musulmi halal ne ko da bai ambaci sunan Allah akan shi ba to sharadi na karshe shine bismillah da zaka yi ya zaka yanda kaga nan ne ɗan izala muke sa'a ma wanda ba ɗan izala ba mun gane shi ɗan izala sau da ƙawa yake bin ayoyi sau da kawa ke be su wala ta kulu ma lam yuzkar ismullah alaihi ko abinda ba a ambaci sunan Allah a gare shi ba akan shi ba ko ya aka ce ismullah ko kina za ka yanka za ka ce bismillah kana idan ka ce bismillahir rahmanir rahim in ka ce bismillahir rahmanir rahim bid'a ce eh saboda annabi in ya zo wajen yanka ya yake cewa bismillah yake cewa kayi annabi sanin Allah ne kayi annabi sanin ar-rahmanir rahim din me yasa bai ida ba shi kun gane to wannan shine kawai ittabi'u wa la tabtadi'u ku bi kar ku kirkiro abu wanda yake naku ne ku buga anya ta ku samu in aka yarge ma kowa in ya zo ya ɗora bismillah irin yadda yake so ya yi to wani ma na iya zuwa ce bismillah al-khallaqun alim shi ke haka shi ma wajen cin abinci san millah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma an ka zo bismillah zaka ci ba sai ka ce bismillahir rahmanir rahim an gane ko amma in zaka rubuta wasiƙa kana iya rubuta bismillahir rahmanir rahim ba wai da an ce arrahmanin rahim ɗin ba ta da kyau saboda da yawa daga cikin mutane in kai kwatanta masa ka sai maka to yanzu arrahmanin rahim ɗin ba da kyau mun ba dan bai da kyau ba mun san da cewa ruwa suna da kyau amma ba ka isa ya sanya mutu ka dashi mutan kan bai sa ba ka sa mishi ruwa ba ka sai ruwan awa ka sa mishi kaga in ya gusa da to me yasa ba ka sanya dan ruwa ba su da kyau ne saboda shi wannan wurin an yi shi ne saboda irin wannan ma in ka ɗauko bitaro kasa cikin moto mai tafiya in ka ɗauko man jirgi kasa cikin moto bai tafiya kaga dai iyakar dai a kyautata ma moto a sa mashi man jirgi ko iyakar dai an kyautata ma mota a ce man jirgi take aiki da shi amma in ka sanya wala sai ta kwale ma gurin baya ba za ka tafi ba za ta tafi me yasa saboda ba wurin shi bane shi ne kawai dalili ba wani abu ne ba wurin shi ba ne kadai to haka komi da ka gani a cikin addini akwai wurin shi inda za ka ce bismillahir rahmanir rahim ɗan ka'ida akwai wurin shi haka in ka zo jan sallah duk masu yin sallah na garinku baka taɓa jin wani yana ce Allahu a'zam wa shi da sallah rauci to me yasa ba ku ce haka nan za ka jin kowa na ce Allahu akbar an gane to me yasa ba a ɗauko wata kalma a sanyawa da ba wannan ba saboda ba haka annabi ya ba wurare da yawa duk inda aka ce ka ambaci sunan Allah in ka ce bismillah ya isa ba sai ka ida ba to shi yasa nan malamai suka ce in ka ce bismil rahman ko kuma bismi rabbil alamin kai gwanin larabci suka ce bai isa ba sai ka ce bismillah da don mi ba ka ce Allahu ɗan sai ka ɗauko sufa ta Allah ka zo ka sanya annabi bai san da rabbil alamin ba bai san ar-rahmanu ba me yasa bai ce haka nan ba abin da ke kawo wannan a cikin addini shi addini su ake kai bibiya ka bi ake so ka kwakwai annabi sallallahu alaihi wasallam kawai Allah subhanahu wa ta'ala sai ci gaba da cewa wa ma zubiha ala nusbi da dukkan abin da aka yanka akan duwatsu wanda waɗannan duwatsun na mutanen jahiliya ne sun kakkafa su suna bautata musu gehen Ka'aba a gehen Ka'aba duk kiran nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi na kahirin su musulunta kusan shekara goma sha uku a Makka akwai gunki 360 a gehen Ka'aba wanda suka sanya ana bauta musu annabi bai roshe su ka san kowace annabi sallallahu alaihi wasallam ya roshe su sai bayan ya koma madina da shekara goma sannan ya zo ya samu damar roshe su amma yau in kai ne radda ka shiga musulunci ran nan zaka cewa duka kowa ya fito na gidan shi duka wani abubuwan su ne suke kawo matsala wajen da'awar wuce iyaka muke wajen zahi wanda ya wuce haddi addinin gada a ce kayan kasuwar gidanku ne tallar da za ka mashi irin tallar da masu shaguna suke ma shagunansu za ka yi a gidan radio ka ɗora sauran tallace-tallacen ana yi kashi irin yadda ake girmama wanda ake yi matallar a ɗora nuna cewa shi sarki ne kiliyan sarki ne kaza kaza kaza ko zo za ku samu wani yana maraba da wane ne wane ne kaza kaza sai an samu wanda ya iya magana kai kanka ba ka ɗauko talla ka miƙa ta ga ɗan jarida da ka san ɗumin shi yadda ka san ɗan farfar ya tashi daga nan wani zuwa ƙwa goma sha bakwai a rajin shi ba ka ba shi sai ka samu mutum wanda ya iya magana sai ka samu mutum wanda ya iya azancin magana sai ka samu mutum wanda ya iya tsara yara kuma iya tsara mata ka ji kawai mata ka tace maka a ta shago kaza ita abu in ba na shago kaza ba ba ta san shi saboda kawai an samu wani mayan magana ya yi ta kwatanta musu abin da ke da cikin wannan abin kaza to amma abin bakin ciki sai ka koma bangaren wa'azi sai ka ji ana mutane wa'azi yadda ka san a kama su a yayanka kuma abin bakin ciki ku masu sauraron wa'azin kuke ma zuga malam da kayo wani bugu kawai sai ka yi ce Allahu akbar to shi nan ne yake jin daɗi kuma duk wazin da ba a yin irin wannan ba ka ji ana suka makwabcinka na shago ba ka zuwa kuma in yi daɗi ran na makwabcinku na shago ya shiga uku ka ji halin shi yanzu za ka ɗora sanya ana suka shi ana gan irin halin shi kana da raka ta kaza kaza kaza kaza to kaga addinin tallata shi ake yi ga mutane su fahimce shi mu ba addinin nan da muke yi tallata mu shi laraba suka yi daga mu'amala ce ta kasuwanci muka koyi addinin musulunci gare su ba wani mutum kullum ina gayi da cewa ba wani sahabin da ya zo na Nijar ya kama addinin musulunci kyawawan mutane ne halayensu na kwarai shi ne kama addini to amma za a ganin mutum wai shi ya gano sunna amma zai ɗora yin abin da zai sa wani ke gane duk wanda ke yin wa'azi in bai samu mutane suka bi shi wata riba samu su hankaliyar ɗin su ne mutane wanda suke sauraron kawai da za su gane wace riba ka samu kenan riba wa'azi a samu mutane sun gano shi yasa ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya shirya da mutum guda ta hanyar ka mutum guda ya gano ta hanyar ka khairul laka min humrin na'am yayi a ɗauki motoci na alfarma na niyyar ɗan gabaki ɗaya kaf a miƙa maka su mutum guda ya gane dalilin ka mutum guda ya gane to saboda ka sai mun dora gyara magana mu a cikin qur'ani ba inda Allah subhanahu wataala ya yabi mai kaushin hali Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa walau kunta faddan ghaliz alqalbi lam faddu min hawlik manzo Allah da ka kasance mutum ne mai kaushin magana mai kaushin hali da kaushin zuciya da sun watse daga wajenka duk inda mutum yake yana son mutum mai taushin hali mai saukin al'amari mai fahimta shi mai gane shi mai kyautata mashi zato Allah subhanahu wataala sai ce wa an tastaqsimu bil azlaf haka kuma an haramta muku neman rabo ta hanyar unwani da akusa kamar ya neman rabo al azlam din nan wasu akusa ne ke da kai guda uku zamanin jahiliya kowa na da su a cikin gidan shi guda akushi guda an rubuta mashi i akushi guda an rubuta mashi kakkai akushi guda ba a rubuta mashi komi ba to zai ka tashi yin balaguro ya kake yi sai ka zo ka ya matsa wa'annan akusan guda biyu sai ka ɗauko guda kenan ka sa su cikin wani buhu haka ka kalkaɗa su ka kalkaɗa su yan sai ka sa hannunka sai ka zaro in ka zaro tahi kaga sai ka tahi ko in ka zaro kakka tahi sai a ce a to wannan tahiya babu alheri cikin ta shi kenan sai ka aji ta zo na abu menene da Allah kaga canhi ne to shine sai aka ce kakka kakku kasance kuna neman rabo ko kuma neman sanin rabo ta hanyar wa'annan akusa wasu suka ce a'a nan wurin al'azlam ana nihin irin kodagan da ake yin umarni da su wajen yin moli su ne ake nihi ana ala ya ta halin duka kowane yana ɗaukar ma'anar ɗan ƙunshi Allah subhanahu wa ta'ala ce zalikun fiskus wannan dukkan shi wanda muka ambata can baya fiskun ne ita ne daga cikin da'a ta Allah subhanahu wa ta'ala sai na gane ya kamata mu tsaya ba mu iya da ayan nan duka baki dai a yau abinda makaranta daidai Allah ba mu da shi kuskuren da muka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi idan babu tambaya sai mu aha wa alaikum salam haramun ne da mene ne aka ce mata kai ba da ya tsuba ne ba to ya haramta mun gane na ka shiru ko kun taba yi ne haramun ne musani saboda an cire wannan abin tana rayi kenan hadisin da makaranta da zo ma kuti amin albahimati wa hiya hayyatun fa huwa mayyitun da abinda aka cire daga dabba tana rayi to wannan abin musani mun gane sai an yanka irin yanka na addinin musulunci aha za a bada abincin miskini guda kan bacin wannan azumin da yi a abincin da zai isa mutum guda ne idan sai ka kiyasta ka gani eh abinci da wahi kana ibada abinci wanda yake da wahi kana ibada wanda ba da wahi amma ka bada da wahi ai ai sauki ko sannan kuma in mutumin yana da girma ka samu wanda zai kosar da shi sai ya koshi wa eh aha malam tunda zaka ka daga hannu a to hidda zakka wannan sai mun ga nisabi ko nawa yake za in gani kwanakin nan mun yi lissafi ga tana mun yi lissafin lissafin zakka zai kaiwa kamar kusan miliyan uku haka za a gani in yana kusa na wurin sai yana abin nan shi kina na yi lissafin shi Wannan gani in yana nan kusa. Wanda na gani na bara ne, ina sa in gana bana mai yadda muka. Yawwa. Miliyan hudu da jika ɗari da hamsin. Wanga shi ne lissabin da zakka ranar ɗaya ga watan wannan watan da muke ciki, watan Fabrairu. Miliyan hudu da jika ɗari da hamsin. Wasewa. mala rabon suna na yawa aha kana iya yanke abinka da kanka kwarai ka kana iya babu laifi ko kaɗan aha ba a yanka da kashi an gane ku kashi abincin aljanu ne idan mutum yanka da kashi da abin da ya same shi shi ne ya haka kashin dabbobi kayansu ne shi ma mun gane to aha bismillah ya samu matsala can bayan gari sai a iska ya yanka. Akan iya ci to barawan musulmi ne in musulman barawa ne ana iya ci kuma ka san daidai wanda zai tsaya bayan gari ya yanka kawai musulmi ne kawai dai lalataccen musulmi ne kawai Ah? sai sai da naman kawai shi naman bai da shaida kenan Allah ya kiyaye Aha. eh sai ya yanke ta ko ita shi kwata
shi ne raba ka da ita ana iya cin yankan